ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جدد godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake dawo da mu a wannan majalisi mai albarka alkashin darasi na wannan mabalita na umnatul fiqh yau muna rana ta litinin bakwai da wata na muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya yi da 22 da watan 6 shekara ta 2026 matsala ta 2225 malin ke cewa rahimahullahu ta'ala wa alaiha almabitu fi manziliha ce matar da mijinta ya mutu take ta kaba yace to wajibi ne ta kwana a gidanta kenan ba za ta je wani wuri ta kwana ba allazi wajabat alaiha alidda wa hiya sakinatun fihi gidan da idda ta wajaba a kanta tana zaune a gidan kenan da za a kaddara miji iya da gida can iya da gida nan to sai wannan matar wani lokaci ya kata nan wani lokaci ya kata wannan gidan cikin gidajen nashi to sai ya rasu tana cikin wannan gidan to gidan da ya rasu tana ciki to shi za ta idda kenan sai ta yi idda a cikin wannan gidan nan in an kana hazalika idan hakan din yana yiwuwa kenan idan akwai wata matsalar da za ta hana hakan din nan to babu laifi kamar dai da za mu je ga shi insha Allah kenan zure na magana idan hakan din zai yi in ba zai yi ba babu magana kamar da zamu je zuwa gare shi lima sabata an fari'a radiyallahu anha saboda abin da ya tabbata ga fari'a Allah kara mata yarda anna ja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an tarji'a ila aliha fi man khudra wannan mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu da mijinta ya rasu tana gidanta ta nemi izini ta koma gidansu gurin ‘yan uwanta a bani khidra ƙala take cewa fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an arjiya ila ahali na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in koma gidan ‘yan uwana sau da haka yana wannan baiwar Allah ta tambayi manzo Allah sallam ta dawo jin ‘yan wanda fi bani khidra fa'inna zauji lam ya turkuni fi maskanin yamlikuhu ta ce domin mijina bai bar ni ba a cikin gidan da ya mallaka kenan gidan da muke ciki ba ya mallaka shi ba ne wala na faƙa ta ce bai bar min abinci ba ƙalat sai ta ce faƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama na'am annabi ce na'am jeki kenan jeki idda a gidanku ƙalat take cewa fansaraftu na juya na tafi hatta idza kuntu fi hujra sai da na kai gida na shiga cikin gida na dani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah kira ni kenan ya kira ni au amara bi fanuditu ko kuma yayi umarni aka kira ni faqala yace kai fa kulti yaya kika fada faradartu alaihi alqissa allati zakartu lahu min sha'ani zawji ta ce na ba shi labarin abin da na ambata mashi na ɗazu al'amarin mijina na cewar ya mutu bai bar a cikin gidan da ya mallaka ba kuma ba abinci faƙala sai ke cewa umkufi fi baitiki ki zauna a gidanki inda ya mutu ya barki hatta ya mura kitabu ajala har lokacin da aka sa na idda ya cika ma'ana lokacin ta kaba ya kare shi ne ma'ana ya bulukar kitabu ajala kenan wannan wata hudu da kwana goma ƙalat wannan sahabiya Allah ƙara mata yana sai take cewa fata dartu fi arba'ata ashurin wa ashara na idda cikin wannan gida wata hudu da kwana goma ƙalat take cewa falamma kana usman ibn affan lokacin da Usman ibn Affan yana khalifa ta manzo Allah sallam da ya samu labarin wannan al'amari na wanda na zo guna zan da kaina arsala ilayya ya turo mini fasa'ala ni an zalika ya tambaye ni akan wannan ya ce fa'atu ba a huwa ƙazabi ya bi wannan abin na faɗa masa kuma ya yi hukunci da wannan abu kenan lokacin sai na usman allah ƙara masa yarda da ya ji labarin abin da ya kasance tare da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayo ta ya kuma yi mata tambaya ta ka gaya mushi ga yanda aka yi kuma ya ajiye shi wani shine hukunci saboda haka amma duk da haka nan za mu ji tunda nan kaga ya ce ba gurin zama ba abinci duk da cewar ana iya yanzu miji ya mutu ya bar mace gidan da yake ciki ba mallaka shi bane to amma idan mai gina ya ce ta zauna ba shikenan ko wani ya biya haya ko ma ita ta biya haya duka wani babu matsala nan haka nan ya mutu ya barta ba abinci sai wani ya ka abinci ya aji duka wani matsala ta kau na bismillah na'am to yayi to sai ya ci gaba da cewa fayajibu alhada ya waje ga mace ta kaba an tabita fil manzil ladhi kanat taskunuhu fi hayati zawjiha a gidan da take zaune lokacin da mijinta yana da rai kenan gidan da mijinta ya zaune da ita yana da rai to idan ya mutu wajibi ne ta zauna a wannan gidan wala yajuzu laha al-khuruju ila makanin amma bai halitta ba haka nan kawai ta hutar ta wani wuri ta bar wannan gurin awi safar ko ta yi dogon bulaguro masafatan ta turku bi sabbihin mabi bulaguran da za ta bari dalilin sa kwana a gidan da mijin ta bar ta ciki fi betiya walau lailatin wahida ce ko kwana da walau lailatin wahida ko da kwana da kenan ashe a nan mace idan tana ta kaba ba ta kwana sai a gidan da mijinta ya mutu ya bar ta saboda haka ba za ta bar kwana ba ko da dare ɗaya ba wannan gida ba to sai dai a nan kamar da kuke gani malam ya zana wasu abubuwa wanda in muku manta ba a darasin da wuce na baya mun zana wasu abubuwa na al'adu da aka je wa cikin takaba wanda ba su da shari'a ba su da ka'ida a musulunci babu su da kuma wasu abubuwa wanda shari'a ita ta ɗora kuma su kuma ba'i duka wannan mun riga mun yi bayani a baya to yanzu anan malam zai kawo su bayanai wanda malamai da yawa suka zana su mace batta yi amma hakikanin al'amari ba a samu dalili ba wanda zai hana ta haka ne kenan shine zai zana anan za ku ji wa yajuzu la ala sahihi shi yasa ce ala sahihi tana akwai magana da take wani kari ba ya halitta ga mace magana ingantatta mafi inganci kuma an takaru da min baiti ali ziyarati qaribin ta iya ziyarar dan uwanta ta huta da jira misali tana nan jira ta huta ta ta yi ko kwalliya ko ta unguwa ta ziyarar dan uwanta ta dawo ta kwana gidan wannan babu laifi wasu malamai ta suke bar ta huta to shine malam yace babu wani dalili na musamman auli shira'i hajatu min rasul ko ta bukata ta zama ta je kasuwa ta sayo shi ba halitta ba a ce ba ai ba za ta yi ba auli huzuri zawabi ko wani aure ake a gidansu ko yan uwansu misali ta je ta ba ado ba ta yi ba komai ba aulil amal ko in tana aiki ta tsa irin kayan tana mai takaba ta ta yi wurin aiki ba a ce ba ta yi lahi a nan saboda babu wani dalili mai karfi wanda ya hana ta wannan aulil dirasati ko kuma a ce tana karatu da wani ɗaliba ce ya halatta ta yi wurin karatunta saboda babu wani dalili mai karfi kowace mas'ala wannan da muke magana a kanta akwai malaman da suka ce ba za ta yi shi yasa ma da ce wani abubuwan da za a zana gaba na su ce babu wani dalili ingantacce da ya hana awuli nuzatin ƙaribatin kharijal balad ya ce ko ta wata ‘yan nuza ɗan shagari da ce mu da mana ba al'adunmu ba ne su kasa yanzu kamar ƙasashen laraba da masu wani ƙasashe ne na duniya wasu wadata mafi yawa za ga mutum duk sati ya huta nuza duk sati yanzu misali kamar munan ba aiki sudu da ladi na juma'a da daddare mutum sai ya ɗauki iya tun za a ilo akwai tsaro ba irin nawa nan bane sai ka bar gidan gaba wani zai jira maka ko sati za ka yi baka shiga gidan gaba ba maza sai ka ɗauki iyalanka ku ta yi da gurare nan a bayan gari da ma cikin gari ko ina ga su nan wanda na huta da aka yi sai ka je gefe ɗaya ka zauna da iyalanka ko da kai da abokanka da sauransu haka to irin wannan da ki sun shi saba a huta musamman irin wuri na cikin gari a je dan wuri a huta to irin wani ma dan zuwa dan wuri dan kaɗan shi ma babu wani dalili mai ƙarfi da zai hana ta yi ko da za a huta da garin ba tunda su can mamunan babu tsaro ba a yi haka din ba ƙasashen mu akwai matsala amma su ana yi kullum aw fi istirahatin fil balad ko gurin hutawa da ake a cikin gari za ga yanzu kamar gari wani za ka samu wuraren huta sun fi ɗari biyu wani na haya ne kaɗai za a kama kwana guda kwana biyu da ka hutu hayalo mu nan kuma an ce za a hayalo wani lokaci sai zama wurin ɓanna kuma to sai ke cewa au ƙaribatin minu ko kusa da garin auli huduri walimatin du'iyat ilayya ko wata walima aka cilaye ta zuwa walimar shi ma wanda dalili zai hana ta yi matuƙar dai ba wani abu ta yi ba ta taba shara ba wani abu zalika da makamancin wannan lakin tsibalaci istirakin sai dai me la tabitu illa fi manzili shi ba ta kwana ba a gidanta kenan wannan mata ba za ta kwana ba inda ba gidanta ba me yasa ya ce wani abubuwa duka ya halitta gare ta ya ce li adami dalilin ƙauyi alal mani min zalika saboda babu wani dalili mai ƙarfi da hana mata ta yi wani abu duk wanda suka hana an kace to a kawo dalili babu dalili to ga haka babu dalili ba hana ba wani ma sabata an ba'adin sahaba min izin lafi ba'adi masu kira ya ce saboda kuma abin da ya tabbata daga wasu sahabbai sun ba da izini ga mata akan wannan wasu sharan abubuwan da na muka ambata walam yuqayyidu bi haja ba su ma ce ba in bukata ta kama to saboda haka kenan ka ko wannan kamar ya zama hujja ta bismillah ba a karanta yace fa in kana hadal manzil musajiran idan wannan gidan da mata take ciki mijin ya mutu to haya aka dauka kuma ba a biya ba irin masu wata-wata ne. Aulam yarda malikuhu anil warasa a gairu ko kuma mai mulkin wannan gidan minal warasa masu gado da ya gadi gidan ne ko wani su ne bai yarda ba ta zauna a ciki ba ka'iha bihi ta zauna a wannan gidan illa bi ujra ce sai an biya kuɗi ita ku babu to a wannan yanayi yace lam yaji Allah da ala sahihi dafa a ujrat yace ba dole bane akan magana ingantatta ga wannan mata mai ta kaba ta biya kuɗin haya amma in ta biya ba laihi bane amma dai ba mai ba dole ba na karka ce ba ai dole ta biya tana tana da kuɗi to ba dole bane amma in ta biya babu laihi magana ingantatta yake cewa dafa ujurati biyan hayar balla an tantakila ila ayyi manzilin yunasibuha yace a irin wannan yanayi mata tana da yancin da za ta kaura duk wani gurin da ta ya dace da ita babu laifi tunda ba bar mata ba sawa'un kana qariban aw ba'idan kusa ne ko nesa walau kana masafata kasar ko da gurin ya kai tsawon tafiyar da za a kasar babu laifi wa sawa'un kana mustaqillan yace duk da da muta ita kadai ce aw ma abada qaribiya ko tare da wasu yan uwanta ne za ta zauna aw gari zalika ko wani wannan babu laifi li anna alwajibu alaiha fi'l sukuna domin ita matar da aka mutu aka barta abin da ke wajibi akanta ta zauna la tasila ba za ta nemo gurin zaman ba abin da ke wajibi akanta ta zauna amma nemo zaman gurin zama ba dole ba ne amma in ta biya wani ba laifi ba ne na'am akan nashi ma ko yayi wa yajuzu lil hada tarku maskaniha ya halitta ga mai ta kaba ta bar gidanta wa sakana fi gairi da ya ta zauna a wani gida idan kana hunaka darura ko da ya bar kudin hayar ko da gidan shi ne in akwai larura za ku ji misali yanzu wanda kenan ya bar gidan da abincin ko ya biya kudin hayar da komi da komi amma a wani yanayi za a iya ba ta damar ta huta ga shi nan kama zami da ta zai ta zama inda take sowa in a ce akwai larura ya ce larura lintikaliya idan kana hunaka zarurar intiqaliya in akota larurar ta sa ta kaura misali ka an taksha ala nafsiha min al-lusus kamar a ce unguwar barayi suka yi yawa to kaga da miji ma ya akarata bari in ba miji sai ta kaura aukar baina fusak taksha ala nafsiha minhu ko tana cikin fasikai ko unguwar da fasikai suka yi yawa ko da unguwar da masu faɗa suka yi yawa da wani abu mai sauran mai kama da haka to a wannan yanayi ya halitta ta bar gida ko da an biya kuɗin ko na shi ne aw kana taksha min hadamin ko kuma gida da laka ta ga damuna ta zo ta tana tsoron irin wani yanayi kala da gidan ne ya haɗa mata to sai ta huta babu ne aw garakin ko kuma gidan a ƙasa yake ruwa yana iya shiga cinye ta tana ya rubuta aukanas tattauhash idza baqiyat fi ko kuma idan aka barta ita kadai a gidan to imuwa za ta kama ta ta zo ita ɗaya ba za ta iya ba ta riga cewa tsoro take wani hau zalika da makwancin wannan to a wannan yanayi ya halitta ta kaunata gidansu saboda Allah ta'ala yana cewa fattaqullaha mastada'tu yi tsoron Allah da zai iko na'am To ya yi wannan irgajenar matsala. Ya ce fa in kharija li safari idan ta huta mace ta huta bulaguro da maharaminta misali ta bar mijinta au hajjin ko ta ta hajji ta bar mijinta a garinsu fatufiya zaujuwa sai mijin ya rasu yanzu ta ta yi aikin hajji dan wanta ya raka ta ko tare da babanta ko karan babanta wanda wanda yake maharaminta to ta ce tana hanya miji sai ya rasu ita ku an ce da zai zai idda kuma ya ta ya rasu tana hanya shine wannan yace yake wahiya qariba to matsala ta farko a wannan in miji yana kusa in tana kusa da inda miji ya rasu in tana kusa da inda mijin ya rasu misali a ce za ta tafi bulagura misali ɗauka za ta je difa ta je murya ko ta je ta nan kawo kusan gure ko jirimuni ce ta iya ta dawo tun da wuri ne kusa amma ta tafi ta ta yi meni zai ta ƙarsa in kusa ne raja'at litatadda fi baitiha ta dawo don ta idda gidanta li wujubi itidadiha fi dan wajibcin ta idda cikin gidan to ta gaba ita ma irin ta ce kamala wayin ta ba a in ku hata yi nisa a bulaguran nata maza to ta ci gaba da ƙarsa tafiyarta fi safar ya a bulaguran nata لأن الرجوع يضر بها وبه مشقة عليها yace domin dawo za ta cutar da ita za ta zama matsala gare ta kuma akwai wahala ma a nan a ce ta dawo na
لأنه ليس الزوج المفروض عليها رجع وهذا هو الأقل وهذا هو الأقل إلا أن المطلقة فلا لا يجب عليها إذا جعل الولي قوي على بينه.
ya ce wal mutallaka salasan mislaha wanda mijin ya mata saki uku ita ma kamar wanda mijin ya mutu sai ta yi ta kaba duk da cewa wannan magana ce marjuha ga ta nan gaba kaɗan za ku ji ai hukumuwa hukuman tufi ana zaujuwa hukuncinta kamar wanda mijinta ne ya mutu fa yajibu alayhi al-ihdad ya wajaba ta yi ta kaba bijina bizina ta nisanci kawa kayan ado wa tsibi da turare walku da kwalli wa siyabin zina da tuba ta ado kiyasan allah da mutawaffa ana an yi kiyasi da matar da mijin zai mutu akwai bambanci ana shi ne ta kiyasu ma'al fare kaga kiyasi bai ba ana li annahu laysa li zawji mawtuta alayha raja wa domin mijin wanda mijin ta mata saki bat yanke kenan wanda ya kare babu komai wa hadha huwa al-aqrab yace wannan shi yafi amma yake cewa wa za ba'du ahli ilmi wasu malamai sun ce sun ce ila annal mutallaqa salasan la yajibu alaiha idad suka ce babu wani takbar za ta yi li adami dalil qawi ala zalika saboda rishin dalili mai karfi akan haka yawa wacce ta baya da nan sun yi taliki a ƙasa malam ya ce lalle wannan magana da aka ce bai waje ba a kanta ba wanda aka wata saki uku wannan shi ne magana mafi dinka tun da deja ita wanda aka wata saki uku daman ta rige ta wata wata shida ce sai babu wani abu a nan a kanta to masala ta gaba ta ƙarshe a cikin wannan babin yake cewa haka ne ko illa fil itidali fi baitiha ay annal mutallaqa salasan wanda aka mata saki uku la yajibu alaiha baya wajaba akanta ma yajibu ala man tuwfi ana zawjuha abinda ya wajaba akan matar da mijinta ya rasu ya barta min al-baqa'i fi manziliha la ta zauna a gidanta a ita babu akan ta wannan allati kana fi wanda take ciki inda firaqi zawja lokacin da miji ya saka ta lima rawa muslim an fatima bint qais saboda abin da imam muslim ya rawato an fatima bint qais daga fatima bint qais radiyallahu anha annaha qalat allaqani zawji salasan tace mijina ya mun saki har ya kai uku falam yaj'al li rasulullahi sallam sukuna wala nafaqa tace manzo Allah sallam bai sa ba aban gurin zama ko abinci kenan macen da aka ban saki uku ta hiya za ta dama wacce da aka ce ta zauna saboda tana yiwa kame da ta wannan ku ba zanjan komai kuma banda ma ba zanjan komai sai ta yi ma'auri kaga kenan babu wannan fadalla zalika ala annahu la yarzamu albaqa fi baitiha yace to wannan sai nuna akan cewar ta zauna a giranta wannan bai wajiba akan ta inganci a gane to bismillah ne gani yawwa af'alun muta'addiya li maf'ulaini
حيث تنسب هذه الآن وتؤمن وقد يكون مثل الماء ومثلا والخبر وقد قال كنا أصل الماء ومثلا أو خبر وبذلك تفسير أفعال تنسب مفعولين أصل الماء ومثلا وخبر هذه أفعال ممكن تكون على على المبتدا أو خبر وتنسيبهما مفعولين ويسمى مبتدا مفعول أو لا أول أول أو أول ويسمى خبر مفعولا ثاني وهذه آل هي زلة حسبة زعم جعل رأى علم قال وجد ألف اتخذ أول شجرة رد أدى أتهم أتهم أربع مثل زلة عارف وجهها فاعل زلة يلزم ماضي وبديل على البدل الثاني فعل مرفوع وعلامة رفعه جمع وجاء مفعول به هذا منصوب وعلامة جسده كذا
sahalan تعالى مفعول به ثاني منصوب علامة جسده كذا to yayi malik ya ce a filin dukan da suke yi wa suke ta'adda zuwa mafi'uli biyu نعم kenan suwa wannan nasaba wannan ma na gaba su mishi nasaba haisu tansibu hadhihi al-af'al maf'ulain yace wannan fi'ilka suna maf'uli guda biyu nasaba kad yakunu aslu man mutara wal khabar tana yiwa mutara labari ne gaba ɗaya aka zo aka taro su aka canza musu suna wa kan la yakunu aslu man mutara wal khabar kuma lokacin yana yiwa ba mutara labarin bane ga dai bayani dake dake yake af'alun tansibu maf'ulain aslu man mutara wal khabar ya ce fi'ilillukan da suke wa mafi'uli guda biyu kenan masu ta'adda zuwa ga mafi'uli biyu ba ɗaya ba wanda asalin wannan mafi'uli biyun na mutana da labari ya ce to wannan af'al ta dukhul al mutana tana shiga ga mutana awul khabar ko labari fatan siba huma sai ta musu nasaba su duka biyu kama mafi'uli ne kama mafi'uli ne guda biyu wa yusamma al mutana to yanzu ana mutana sai zama mafi'ulul awwal mafi'uli na farko والخبر شكما لاباري مفعولا ثانيا هذا مفعول له وهذه الافعال تضاف الى كنا akwai zanna akwai hasiba za'ama ja'ala ra'a alima haka ne ko khala wajada haka ne alfa ittakhadha hawwala sayyara radda adda ittahama araba ga misali zanna talibu yace an najaha sahlan zanna ɗalibun na jihar sahara to ga irabin shi زن فعل ماضي مبني على الفتح كان عندي شيء كان فتح زن يوا سنك تشوا الطالب سنك تشوا طالبي فاعل شنو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة تو النجاح yace annajaha sahalan asalin shi annajahu sahalan sahalun annajahu sahalun mutada da labari to yanzu wannan abu da ya zo shi na zanna yace zanna ɗalibun najaha sahalan kenan duka biyu sai aka masa zai sama shi yasa ya ce cewa wannan annajahu maf'ul awwal wasu malamata nasbi da suna alfata wasu halin da ce sahalan kuma maf'ulun bihi sani maf'ul bihi nabi ne wa alamatu nasbi shi ma alfata to na gaba wala jin to wala jin al maf'ulin aslu mutada wa khabar an najahu sahal yace asali zamu kalla mu da labari ne an najahu sahal na'am wa mislu
أولا أيقاظا ومؤمنا به ثانيا منصورا وعلامة الكفر به الفتى ومنه قول الشاعر الثبت ثقة والجود خبر تجارته جباها إذا ما مرته أصبح ساكنا
Igana? Yace, to, wa misulu, akwai saurako? Yaka.
وأمه الدور أزمت أزمت تقع خيرا تجارة من رسول صلى الله عليه وسلم التقوى مفعول به أولا محسوب علامة مثل فتى المؤمن الجرى خبر مفعول به الثاني منصوب علامة مثل الفتى وهدف تنوير لإضافة ومثله زعم قوما
Yayi. Wa misulu yace da misalin faɗa Allah ta rage cewa wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud yace ad-damiru fi wa tahsabuhum kaga shi a a ciki akwai fi'ili da fa'ili da maf'ulin kuma a tahsabuhum shi yasa ce ramin da aka ce hum din nan shine maf'uli na farko yace yace mabni bi mal nasb maf'ulun bi awwal shine maf'ul na farko da yace alqazan maf'ulun bihi sani shine na biyu maf'ulun bihi mansub wa lawzin nasb bi alfata kenan anan shi wancan mabni ne da aka ce tasabbuhum saboda shi kuma wannan gashi na abili ya hutu wa minhu qawli sha'ir yana cikin fadar wani mawaki nake cewa haka ne ko hasibtu tuqa wal juda yace khaira tijaratin aka ne ko yace ribahan idza mal mar'u asba me samu sakina to shikenan yace to anan da yace cewa hasibtu tuqa wal juda kaga ce wal juda qawlu hasibtu tuqa yake cewa khairu tijaratin yace to anan da yace khaira attuqa khaira tijaratin mafulani maful ne guda biyu anan attuqa da ya na harko ne maful bi awwal mazu alamatu nasi alwata almuqaddara dan attuqa fata ba za ta zo ba hasibtu tuqa kenan attuqa fata anan kaddara ta ne za a yi ina ba za ta huto ba saboda abu garabi na illa to sai nabi kuma yace wal juda gashi nan khaira tijaratin ko? to sai ke cewa khaira ɗin nan da ya ce mafi'ulun bi hisani mansubun alamatu nasibi shi magashin alfata ya ce da aka shafe kuma tanwinin nan da ya ce khaira tijaratin da asali da khairan sai a ce khaira tijaratin saboda za a yi muzafi ne da muzafi ne kenan saboda idafa aka shahi to jaka
زعم قوم عديدا وباعوا برجل العديد مفعول به أولا منصوب وعلامة نصبه الفتاة وباعا مفعول به ثانيا منصوب وعلامة نصبه الفتاة ومنه قول الشاعر alamar sukuna
sufura sufura sukuna alamar sukuna wakila da wasila da mace ta yi tsohon ilma janatin a gari Mm. to a ya isa a yau to karsa shi haka ne a sabura na biyu Mm.
a wa'urin biyu a wal wa'urin mansub wa ramadun nasbi albata wasi wasila wasila wa hukumin biyu sani mansurin alamatin misali a gwada wa hukulani kaddama alal fa'i wasili da ama ƙaunin wa hura al'ikilafi wasilahu wasili da mashidin ikilafi yawwa asilatul majid to ya isa ne to yake cewa wa mislu za'ama qaumun al-harira mubahan lirijali yace anan da yace al-harir maf'ulun bi awwal yace za'ama qaumun al-harira kaga na farko ce maf'ul abiyu da zai da za'ama za ta yi wa ta'adda zuwa ga maf'uli guda biyu ga ɗaya nan shine yawwa shine al-harira ko yawwa sai na biyu kuma da yace mubahan maf'ulun bi sani mazu alamatu nasbi al-fatah wa min qawli sha'ir yana da cikin faɗan waƙi ne cewa za'ama suhura wal iktilata wasilatan as-suhura wasilatan kenan as-suhuru wasilatun asalin shi yace as-suhur maf'ulun bihi awwal shi na farko mansub alamatu nasbi al-fata ga hin as-suhura da yace wasilatan kuma maf'ulun bihi sani mansubun alamatu nasbi al-fata yace wal mafulani qad taqaddama al fa'il wa asluhu za'ama qaumun as-suhur wal iktilat wasilatan lil majid yace asalin magana ga yanda take kenan asalin magana za'ama qaumun as-suhur wal iktilat wasilatan lil majid wasu mutane suna tsammani ko suna rayawa mace ta huto ba hijabi ba katuwa ba sutura suna ga da kuma ta cakuɗa cikin maza wasilata da limajini wai kamar hanya ce ta ɗaukaka ko daraja sau da aka ce na anan duka kaga ne yana ta'adda zuwa ga mafi'uli na mafi'uli guda biyu Yawaye. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك